يرغب عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها
wannan aya ta kokare annabi sallallahu alaihi wa sallam zai aiki a kuma yin gaba zuwa ga sojojin nuna da maka cewa baya annabi nuna su yi su nuna maka sojojin nuna da maka sai ya zama a daga dubawar sai ya zama sai ya zama abin da ya ce da zuwa ba sai an nan sama sama da ya tsaka ya tura hannu ya ce ya tura masa ya ce ya tura masa sai an nan ya rubuta masa wasiƙa ya ce karka karanta wannan wasiƙa har sai za ki ta kafar garin makka idan ka fita kai nisa ka tura wasiƙa ka rubuta karanta suka fita suka masa su bakwai zuwa takwas suka fita suka yi nisa wasu na ce ma sai da ke kwana biyu suna tafiya wanda sai a gari an nan ya zama wasu na ya buɗe sai ya karanta cewa nan da wasu ya karanta masa kama haka za ku je garin wani waje a za ku mace wani waje da ke da a fiyoyin da biyu idan kuka je wajen ku leƙa mun ku ga gafuran maka ya fi sai ku dawo da labarin amma a cikin sojojin ka duk wanda ya ce ba zai ce ba ba ya kan kuwa ba ba ya kan kuwa ba a nan sama sama da ya sanda yau da gabe su ya kan karan sojoji ka sai ya mutu zama ga abin da mai shirin mu ne ke fara cewa za mu je ga aikin da za mu idan muka je wanda yake so ya koma annabi ya shiga ni ta kura shi mutum biyu suka koma shi kenan da suka koma su kuma sai suka kama hanya ana tafiya ana tafiya ana tafiya da suka suka daidai inda kafuran su ne sai kafuran su ka zo sai kawai da aka fara yaki da aka yi aka fara yaki tare da ba yaki aka tura a yi ba yaki sai aka kashe shugaban mai aka kama mutum ruwa aka ɗaure ya dai sai ya rubu to sahabban da suka yi yakin nan sun yi tsammanin ba su watannin alfarma ba ne wato alfarma ga an yi samun hawaii ya rasu Allah za su tambaye ka a kan watanni na alfarma wanda su ne zulhijja zulhijja muharram watan rajab wayin da watanni guda hudu zuwa shekara a watannin alfarma ya samu magana ta da haram da ta da da aka yi yaki a cikin wannan su kuma sahabbai sun yi tsammanin lokacin daren ƙarshe ne na jimata saniya ma'ana sun yi yaki a tsammanin su ba cikin watan ranar ake cewa ana cikin wannan jimada sami ne sai aka yi suka yi yaƙi wanda suka gudu sai suka ce suka ce a'a Muhammadu ya ce mana yana kare addini yana kare wajen martaban wajen bauta yana kare watannin alfarma yana kare zulhijja zulhijja muharram rajab ya aka kuma aka kashe mana mutane a cikin watan rajab tare da an mana yaƙi a cikin waɗannan wasanni sai suka ce to kun san me za mu yi mu je mu same sa mu tambaye sa idan ya ba mu kaga mun kama kamar dai mai neman mene ne me ake cewa mai neman kuka ne aka cike shi da kashi to to shi ne su ma suna so su ga sahabban annabi sun ci yaƙi bisa kuskure a cikin wannan rajar farko wannan rajar sai suke tambaya ya ya sanu da karishar harami ya rasu nan sai za su tambaye ga karishar harami watannin alfarma da ba a yaki a kitabu fi ma'ana yadda ayar take yas'alunaka yas'alunaka an al-qitali fi shahr al-haram tun da ayi ne sai malaman namu suke cewa alfajirul juz'i ko a tambaya mu amma ya zama abin da za a tambaya mu ba duka a bane ko kuma ya ce kai kamar yin ce a azabani zaitun ilmu zaitu ya kulce ni amma ilmi kaga ba wani na nufin dukan sa bane ya kulce ni to kuma a nan za su tambaye ka shawul harami amma ba suna tambaya ba ne a kan watannin a'a kitabun fi yaƙi a cikinsa ka gaya musu kun kitabun fi kabi yaƙi a cikinsa babban kuskure kaga annabi ya karɓa sahabban su sun kuskure sun yaƙi a cikin wata rana tare da an hana amma Allah yana so ya gwada musu a'a kafiran makka yau kuma kuke kuke da haramun da halal kun wanta abubuwan da kuke ciki to ai kun ci zan su ba su kai wa sabbin an sabilin lahi hana mutane shiga addinin Allah misali daga cikin sulhu da jiya abinda suka faɗi duk wanda ya gudu makka idan muka zo za ku ba mu shi duk wanda ya zo madina in muka zo za mu ba shi amma kuma wanda ya kuma za mu wata ba idan mutum ya so zai je imani kuna hana shi kuna hana shiga addinin Allah wannan kun an tabi lillahi wa kullun bihi kuna kafirce wa Allah gaba daya ma wal masjidil haram sannan kuna hanawa a shiga masallacin Allah akwai zaluncin da ya hana ka hana mutum ya zo lakin Allah to ku kun hana gaba daya wa kufrun bihi wal masjidil harami kamar yadda ya faru a sunan hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai je yaki sai ya zo zai je umra zai yi tawafi zai yi safa da marwa sai mutanen makka aka gaya musu ga annabi nan akan hanya zai shigo zai yi umra sai suka ce a ai abun kunya ne wa annabi ya shigo makka kaga wal masjid al haram wa ikhraj ahlihi minhu akbar min al-masjid da cire kuka nan garin makkan ne ku cire su a garin raba su da fara raba su da awaki wannan shine babban zunubi me kuka yi ma'anar da sunan nabiya ya zo daga madina da sahabbansa zai zo zai shiga umra kuka turo kuka annabi ya ce to me kuka fara wannan makka ku shiga cikin gari ku je ku gaya musu ni annabi na so ne da su yi wato umra ba na so da yin yaki gari wa za mu tura aka ce ai ya rasu da lai mutum zai za ka tura ka tura usman usman suna kasar shi usman shi kaɗai ke da wannan kasuwar shi kafirai suna sani kasuwar suna da shi shi kowa mala'iku suna sani shi allah kowa mana sani shi zai iya shiga cikin ba abin da zai same shi suka ce usman ne kadai zai shiga makka ya fito ba tare da amma sauran ba annabi ta kawo usman ta ga usman ya shigo cikin gari ya ce ne gida na ne yana wajen gari ya ce in gaya muku zai zo zai mura idan kun yadda ya shigo sai suka ce a wannan wani irin abu ne ne mu wani mamman ya shigo makka yanzu da firar suna da musu labarin ya shigo ya ta mun farsa lafiya ai kamar ya fi karfin mu kenan sai suka ce amma kai musulman ga kaba da ga saba da marwa duk abin da kake so ka ce kai ba za mu fara ba amma ni idan ka ba zai shigo ba ya ce ba ni dan mai gida na da so wallahi ba zan yi ba sai yi kun bari mai gida na ya zo aka kwana daya musulman bai dawo ba kwana na biyu da musulman sai annabi ya ce to sahabbai aka tashi tara hukumi a'a wai ba za mu shiga wata bane ko an kashe mummuni akan gaskiya ai annabi ya ce za mu shiga ya kamata mu shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai wasu ba su fara ai usman ma da aka tura sun kashe shi an kashe usman ma annabi ya ce ko kowa ya zo ya fara kowa ya zo ya shi aka zo ana kan baya ana mun baya ana mun baya ana mun baya sai Allah ya ce sai annabi ya ce Allah wannan shi ne hannun Usman ga shi na masa mubaya'a sai Allah ya annabi ya daga hannun hagu ya hada da dama ya ce ga hannun Usman ga hannun nan sai ne Allah ya ce ba innal ladina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadu Allah wa bayyi'i yau kaga hannun annabi ne ta zama hannun Allah ta zama hannun annabi ta zama hannun Usman a take hannu ne guda daya Allah ya ce yadda layi hannun Allah ko ka yi ina masu cewa ba a neman albarkar annabi akwai hannun da take da wannan albarkar hannun Allah kuma wannan abun wanda a ce cewa ba Qur'ani ne ya faɗa ba duk wanda ya faɗa ya yi rida wallahi da mu ne aka ce mu yabi annabin mu ba za mu iya gaya masa wannan kalma ba hannun Allah shine hannun annabi amma Allah ya ce ga hannun Usman nan na gaishe da Usman shi kenan sai suka tura ana zaune sai ga su haihu sai annabi ya ce yau ba wa aka turo su kace su haihu sai Allah ya ce su sauki in dai su haihu ne da Allah zai sa halama da wurin da aka zo su haihu sai da farko ne makka ba ba za ku shawara ba mutanen makka sun ce ba ba shi shawara ka koma da mutanen ka shekara mai zuwa in mun ga dama za ka shawara kaga wannan kun an sarki Allah wa kufrun bihi والمسجد الحرام مسجد مسلات مكة وهي وكان أنشياء ثم سنا مكان عن كذا وتقديم من الفرما شيء الله يجعل مسلم أي ما أقول إذا مكان إن مكان هذا لو كان أقول في أبايا bayan nan annabi suka ce ba zai shiga ba aka zo aka rubuta takarda aka ce a rubuta haka sai aka ce to bismillahi rahmanir rahim sai ina ali na rubutawa sai suka ce mu ba mu san bismillahi ba mu abin da muka sani bismika sabuma abin da muka sani kenan ka rubuta bismika sabuma annabi ya ce a sai ina ali na goge bismillahi rahmanir rahim ya goge ya rubuta bismika sabuma sai aka rubuta hada ma ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne abin da mutanen makka suka yi alkawari da annabi muhammadu sai suka ce to ai kuma mun san kai annabin allah ba ne da mun san kai annabin allah ne ai da mun barka ka shiga makka mun muna kokarin kai ba annabi ba ne a rubuta haza ma a hada muhammadu bin abdullahi wannan shi ne abin da muhammadu dan abdullahi ya yi alkawari a kai sai ina ali ya ce ni hannuna ya goge muhammadu rasulullahi wallahi ba zai ba annabi ya ce aliyu kan ka damu ni na ce ka goge ya ce wallahi hannun da sai dai a yanke shi da goge da su inda ya goge da Allah jama'a sai ina ya yi rinta ke nan da ya rinta ba amma malamai suka ce nan ladabi ya saba wa umarni kamar kai ne ka shigo ka samu babanka da mamanka suna fara yanzu sheki ya ce sai ka ɗauki bulala sai baban ka yana dukan baban ka yana dukan ta daga shi kuma wani yake ta tuya rubar da wani tuya rubu kai yaran da zuwa rubar shi kuma da nan zane ko matan ba za ka zane ta ga shi kuma wani ya nan ba Allah yadda ka zane za ka zane ko ba ma maman ka ba wata mata ne da ban baban ya hau ka kaddara ma amar ya yi shekaru ba ka ma girme ta za ka zane ta sai da ka ce ba za kuma ba a yawon shi ba a yawon shi ba a yawon shi ba kin kuma shiga ɗaki da rufe ruwa na ko dan in ka gane ta wata sunan za su gane ka ba ka san tsakanin mutum ba da haka in kana da ladabi sai ka ce a'a sai annabi ne ya ce ku nuna mu ina ne aka rubuta rasulullahi manzon Allah ya bai iya karatu ba bai iya rubutu ba amma ka lura ne da ya kawo sai da aka ce masa daga nan zuwa nan shi ne rasulullahi sai ya sa a rubuta to da Allah yana nufin ya goge a matsayin sanar Rasulullah kenan Allah ya ce ai cire mutane a cikin masallacin da kuka hana annabi shiga makka kuka hana sahabbai shiga makka wannan shi ne babban zunubi da kuka yi a wajen Allah wal fitnatu akbaru min al-salam to ai shirka da da mujahid da Ibn Abbas suka fassara wannan wal fitna cewa shirka ne ورشقاء ومعجرة أكبر وفتنته أكبر من النسل أي شركا لو جاءين ليداوموا وسبحنا سبيل الله وحكم به والرسل الحرام وإخراج آله مما أكبر من الله يقاولها والفتنة كل من داوموا شركين لو جاءوا على هو دون wato ya zan ku ba hatta ya ruhu an dinu in istata'u ba za su cike suna ya zan ku ba har sai sun yi kokari sun dawo da kukan addinin in kirista ne in yahudanci ne in nasaranci ne kafiri karka ga wani ya zo yana ce maka wani ya yi kuskure a waje kaza ba wai san da yake yi ba wala ya zaɓi na yi masu yi kaga alƙur'ani ya ce ba za su fiye da suna da yau kai kuma abin da ka so yake a yau sama da shekara nawa tun kafin Muhammad ya ce ya yi arafa ba manya-manyan mutanen yan falastin da aka yi na hamas ana kashe su sun daina yakan su me suke so lallai sai sun bar addinin musulunci sun dawo addinin kafirci lokacin da bush na yin da ya faru wasu sanda cewa royin samun bin laden da wasu sun zo sun mata tagwayen jinunuka don haka yanzu an fito an sanar da yaki za a yaki ta'addanci tsakanin da allah jama'a yaki da jiwa da ta'addanci musulunci in ka ci a duniyar musulunci an ce a duniya wani za a yaƙi ta'addanci ba wai maganar ta'addanci ake yi ba musulmai ake magana gasa da suke zuwa suke ta kyauta da Allah iya wannan sai a kyan suke kashe hukumar musulunci da shi musulunci kashewa kai yan musulman da nuna namu nan Najeriya nan Jos aka kashe musulmai aka kashe musulmai aka kashe musulmai ba a yi magana ba wai sai da fulani suka taɓa wasu kafirai sai ga shugabannin da suke duniya wai an sanar cewa wai ana kashe ana kashe humanity a turkiya kamata a haɓa so nawa ana kashe mutane amma ba a damuwa saboda musulmai ne to duk inda za su je saboda jinin musulunci ya rabu kafirci ya kawo shi suke yau shekara dubu da dari da arba'in ƙur'ani yana gaya mana wannan abu gashi wala ya zaru na yufashi nuranku ba za su rushe ba suna yaƙanku hatta ya rufe nuku har sai sun dawo da ku kan addininsu in sana'u in su kaɗin za su iya wa man yasta ne minkum addini Allah ya ce to gashi dai ina gaya muku duk wanda ya sake ya kasance mutanen nan suka kawo shi daga addinin suka dawo da shi daga addinin Allah suka dawo da shi addinin Kirista ko addinin Yahudanci ko addinin Nasara Nasara duk sai wani addini da ba musulunci ba wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fa huwa falahu al-hukmu duk wanda ya ce wajen Allah ba da addinin musulunci ba to lallai hakika ya kasance zai zama kafiri a cikin zuwa da ya zama Allah kamar da duk wani bai mutu wanda ya bar addinin sa ya mutu wa huwa kafirun kafiri zai zama a wajen Allah wa ulaika su wannan nan wanda su ba addinin abin da ta amara mutu duniya wa lafiya duka ayyukan su sun sube ba wani aiki da zai zama ya so kenan ulaika an ta amara الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار kuma duk wanda ya bar addininsa ko kuma duk wanda da suke yakan ku wanda suka zo suka ce ya zaruna ga an sha tare da nan fi kun da fi yabi wa tadun an da bi lai wa kuntum bi ni wanda suke haraji wa ikadu an yi wa kun da lai wa fitna wa kun da adil wa ulai ka wadannan hadi ka ta'amalu wa dunya wa akhirah duka ayyukan su sun sun wato zube ya ya zube kenan haka da ta'amalu duniya wa akhirah duniya da lahira ulai ashabun nari wa inna hum kasance sakamakon su mutane mutane ulai ashabun nari hum fiha khalidun za su dawwama a cikin ta har abada ba su wa su wa duk wanda yake wa sun Allah ko Allah yake إن الذين آمنوا والله آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم قرآن يقول إن الذين آمنوا ولما ولد سكة إيمان وأن رسولي أكم وأن القرآن يقول ومن يزل منكم عن دينهما وأن يتفتح عن أسيرها duk abin da za ka gani ka ce a a mun ina ka tafsiri na ba zan bai ba to Allah yana da wani abu da ya asara da maka su ne lallazina amanu wadanda suka yi imani wallazina hajaru da wanda suka bar makka ga dukiya ga mata ga jin daɗi amma suka ce eh mun bar addinin gumaka mun dawo addinin ka mun dawo addinin musulunci والذين هاجروا وجاهدوا كما suka fita suka yi jihadi saboda Allah ba don komai ba dan isar da addinin Allah tare da kaga wanda suke addinin nan ga sai idan ka zo zaka bar a wanda ya zo zai bar a Makka abin da mutanen Makka suke ga mu lokacin da ka zo garin mu ba ka da ba ka da ƴaƴa ba ka da mota kamar yanzu ya ainihin a nan garin ne wanda ya zo garin mutane misali ya samu kuɗi ya samu dukiya misali mutum ya zo wani naija ya samu kuɗi ya gina gida ya gina ƙarfuwar mota ya samu abubuwa da yawa ranar da mutanen gari suka ce za ka da ɗaukar lokaci za ka fita kamar garin kai ka bar garin saboda ka samu wani waje da ya fi nan dukiya sai su ce maka a'a ai lokacin da ka zo ba ka da haka duk abin da ka samu na a nan garin nawa ka samu ka ajiye gidan kan ma ba za ka sayar ba namu ne kudin kan ma ba za ka ɗiba abinci ba namu ne matan kan ma duk anan za ka bar su namu ne duk abin da namu ne da Allah zai yi ka sa a kan kai gani wannan abin zai yi to su samu bai abin da suka bari shi ya bar kudinsa ya bar matansa ya bar zuciyarsa ya ce na na aika burani a wani na wani ma'aji da shi da shi da shi da shi da wani rayu wani kafin da rusa amma ya kusa da mai shi da ma'aji da shi da Allah ya bar su yi su mai shi su mai mutu ba ka da ma'aji da ruwa ruwa wanda ya fita ya bar addinin ya bar ya bar makka ba dan komai ba dan yayi hijira saboda Allah to lallai zai samu dukiya ne yalwa Allah zai bashi kaga irin su Usman irin su Abdurrahman bin Auf sun tafi Makka sun tafi Madina sun bar Makka ba komai ba dan su bar dukiyar su je su samu Allah da manzansa ya fi musu komai da komai sai za akwai wanda da ya zo fita wanda ya zo fita dalilin saukar wannan aya ya zo fita ya zubar da dukiyarsa gaba ɗaya yana tafiya mutuwa da shi kaga wannan shi ne ƙarshen zuciya mai kyau wanda ya sanar ba to sai Allah yake cewa karka ga kafirai ba baya na cewa me jiya jiya ayan da muke fito cewa kafirai za su dinga muku dariya rubutun kawar da wani rubar wanda sun bar bana su mai farwa bana hal yanzu wala ya tona fi sanin da kamar wani mala'ika ko kuke da mu wai da za ki zo mu sabbar isra'ila kamar da ba mu ya yi bai na wani kusa da فإن الذين كفروا الحياة الدنيا عبوة زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا سوى ذلك قوة الدنيا هي كرهون ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة to anan Allah yana cewa karkaka sun samu komai da komai suna abin da suka dama a'a kai wanda kake da imani lallazina amanu wallazina hajaru wajaru da wanda suka fito suka yi jihadi tare jihadi da za a ci na farko ba ba kayan yaki doki guda daya mutum goma su da wannan mana aka shirya daya biyu da shirya mutum goma sai a ce ga doki ya in ka maka gaji sauka wannan ya hau sauka wannan ya hau a haka ba ka yi tafiya makami ba kowa yake da shi ba abinci ba kowa yake da shi ba amma suka fita Allah ya ce wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wannan wanda su ne suke kwaɗayin samun rahmar Allah Allah ya ce za su same ni wallahu ghafurur rahim za su same ni ni Allah gafuru ne tsananin gafara ne Allah yi ne jin kai ne ga wani ma'ana duk abin da kai duk abin da kai in ne dan Allah kai yasa a can baya a can gaba cikin suratul nisa'i qur'ani ya ta wa man yuhajir fi sabilillahi fasawfa nuti ajran azima wa ma lakum la tuhajiru fi sabilillahi wal mutalaqqina min ar-rijali wan nisa'i wal rijali alladhina yasma'una ala ayati وما لكم لا تقدمون سبيل الله والمتلاقين من الرجال والنساء والرجال الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الزانيه من اهلها واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا duka a nan Allah yana gaya mana daga cikin sababbin yaƙi da ake fita ko a taɓa ka in an taɓa ka to kai ma ka rama fa in qataluhum faqtuluhum fa in tala alaikum fa'tadu alaihi bi mithli ma tala alaikum مثل أولاد قرية فإن آخرتم فآخروا بمثل ما أوتيتم به أما ولئن صبرتم إن ذاك يعطي أكل الجنة يموت لا شيء وكذا القرآن يرى كي أمر سوى فمن سكى الإيمان فمن سكى الهجرة فمن سكى الجهاد أولئك فإن يرجون رحمة الله سنة آدم سنة فتحي na rahmar Allah kuma za su same ta da tsawon lokaci da shi Allah mai gafara da yaran su mai suke da kawai da rukunai da samun da su da samun da gafara musamman a cikin wannan wata da magana albarka Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu da cikin wannan rahama albarka Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu har da iyayen mu Allah ya kawo mu da hadisi جفنش كيايش كيايش
marhaban da watan Ramadan, watan albarka, watan da ake ‘yanta bayan Allah. Duba da wannan ne kamfanin Size and Lifestyle da ke gina rukunin gidaje na Queens Amina ke taya al'ummar musulmi murna. Tare da jaddada wa al'umma cewa tana nan tana ci gaba da sarrafa filayenta domin ɗaura gine-gine na zamani kamar yadda take yi a yanzu a bayan hilltop da ke mina. Ramadan Mubarak daga Queen Amina Sight and Lifestyle.
Ramadan wata ta alfarma watan ibada kira ga al'umma tsarkake zuciya da bauta don wata kira ba za mu sace ba.